أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sace haɗa mu a wannan zawiya mai albarka zawiyan Sheman ɗan umma da ke kan titin Malam Goja a cikin garin Bauchi yau muna rana ta Laraba a rana ta Talata ko ranar Talata yau Laraba shida ga watan Ramadana hijiran ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan hudu 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a cikin suratun nahli aya ta tamanin da biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa'in ta wallau fa'in na ma'alaikal balag وإنما عليك البلاغ المبين وإن تولوا idan suka juya suka fi karfan musulunci duk wannan dalilai da ka gaya musu ya rasulullahi abubuwan da Allah ya dinga faɗa tun farkon karatun mu farkon izufin ko tun baya ma to idan sun ki karba sun ki karba fa inna ma alaikal balagul mubin iyaka dai isar da aika ne kai akan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balagul mubin isar da aika ne wanda yake a sarari wa malar rasul illa al balagul mubin ba wani abu akan manzo sai isar da aika kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar kuma inda ya hajjati hajjin ban kwana yin yayi huda yayi hudu ba yayi hudu ba yakan ce masabai ala hal ballagtu shin na isar sukan ce kwarai kad ballagta ka isar ya rasulullahi sai ya ce to Allah ka shaida na isar da sakon da ka bani annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako bai rike komai ba ya ayya rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalati wallahu ya'simuka min an-nas Allah subhanahu wata'ala yana ce ya ayya rasul ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da Allah ya aiko zuwa gare ka fa in lam taf'al idan baka aikata ka ba kama ballatta risalati baka isar da aikana ba to irin wannan mu ake faɗa ba wa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam domin su haƙƙin annabawa wato ko yanka su da'ai dama yana daga cikin sufa sufofi guda hudu da ake koya mana a tauhidi الصفات الواجبات في حق الرسل عليه الصلاة والسلام sufofi wajibai a haƙƙin manzanni dama guda hudu ne na farko al-tabligu shine isar da aika wal amanat da amana wasuduq da kuma gaskiya wal fadanat da kuma fadana shine hikima ko basira ko karfin wato kaifin hankali wannan wajibi ne ba a taɓa samun annabi baya da kaifin hankali yawa duk sa duk annabi mai kaifin hankali kana faɗan magana ne zai baka amsa kuma mai ilimi ga gaskiya su koyan kasu da ba su faɗi ƙarya ba wannan haƙƙi ne na manzanni shi yasa mafarkin su ma ya zama abin da suka gani suke a mafarki ko umarni ne ake musu to su da haka haka kuma at-tabligu isar da aika haka kuma amana duk abin da Allah ya faɗa musu komai da musu yasin yasin isar ba za su rage komai a ciki ba sai sufofi guda uku kuma da ya kori gare su shine wato alkitman boye aika bare taɓa yiwa wannan muhalin an rusul alaihi salatu ya kori gaskan manzanni haka kuma wal khiyanatu ha'inci haka kuma wal kadhibu ƙarya haka kuma wal balada shine kishiyan haɗana ɗin kaifin hankali wato bara taɓa samun annabi a ce maka wai balidi ba ne ya sa an lura irin bagwarmayan da aka yi da annabi musa alayhi salam da fir'auna a can cikin suratu shu'ara da aka yi wannan ƙara kala da makaranta kan ce kala tara kala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin kala wa fa'alta fa'alta kallati ko fa'alta fa'alta nilake bi kala fa'altu idan wa ana min al-jahilin ففرجت منكم لما سبتكم فواب لي ربيكم وجعلني من المرسل وتلك نعمة تمنها علي علي أن أبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لما حوله ألا تستمعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال ربكم ورب آبائكم الأول قال ربكم ورب آبائكم الأول أكد أكد جيروا وسندك قال غدا ترى yana faɗa annabi Musa dai bashi amsa yana faɗa annabi Musa to haka shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yafi kowa fanya sallallahu alaihi wa sallama shi yasa in ya faɗi magana ma sai kage he sun rikice su kansu larabawa din qur'ani yazo da fasahan da basu san shi ba sai ya zo a ce alif lam mim sai a shiga magana a ce zalikal kitabu la raiba ko a zo a ce e mim an shin qaf كذلك يوحي إليك إلى الذين من قبلك الله عزيز لكن سورة الشورى كي سورة الشورى هكذا إنك ذو سورة كا سورة مريم عليه السلام كا يا عين سواد wanda duk fasahar larabawa ba su da wannan tsari ne to Allah ya ce fa in tawalla fa inna ma alaikal balagul mubin ya rikuna ni masallahi يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله أي الله يتي ينا جيا وشغبا أن محمد صلى الله عليه وسلم أنا جيا مدونيا تك كوايتي أي كافران مكة da shauran kafiran duniya hannu yanzu ba wai suna musun musulunci ba ne a ba wai suna musun musulunci don ba gaskiya ba ne a abu biyu ne kawai imma sada imma rashin rabo kawai shi ne shine Allah ya ce ya arifuna ni'matan lahi sun san niman Allah niman Allah anan malaman tafsiri suka ce ai ma'ana annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine niman Allah sun sani cewa shine annabin nan na karshen zamani da Qur'ani yake cewa a allazina atinahul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ya ce ai wanda aka ba su littafi sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman yadda suka san ƴaƴayensu Allah ya ce sai dai wasu yanki ne daga cikin su suna koye gaskiya alhali sun sani la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lam amma ba wai dan ba su sani ba Abdullahi bin Salam aka ce yace na san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda na san ƴaƴana eh fiye da yadda ya san ƴaƴansa da tsabin sufan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka karanta a cikin alkur'ani da irin shari'o'i da zai zo da shi da irin halayyansa da irin to ka duba musuluntan salman al-farisi mana yanda dogon tarihi din nan dai yanda da yazo kana ganin da yazo madina shi dama na kauye ne a madina misali bai cikin gari mai gidansa da yahudi yake da aka zo aka sai da shi a wurinsa ran da annabi ya zo cikin madina aka tari annabi yana sama na aikin dabino mai gidansa amma da ya ji labari abokin mai gidansa ya zo dama mai gidansa da yahudi ne sai abokin sai zo yahudi na ce masa ka ji mutanen nan laraba madina ke wai da aka mutumin makan na wanda ake ce annabi din nan shi kuma salman farisi abin da yake so dama ya ji ke tuntuni bautan da ya da wahalan da ya dan shi an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma shekaran sa ya fi ɗari shi salman farisi ya rayu a duniya ke shekara ɗari da talatin aka ce da wani abu kun ne rasu ya ga ƙarni ya ga zamunna da yawa shi yasa annabi kan shawarce shi a cikin wasu al'amura sabiya da ya san rayuwa amma kaga da ya sau da ya sauko daga dabino dama shi abin da yake so ya ji kenan ita kanta madinan san da aka faɗe ta cikin at-taura da aka zo ya fa- ya ji abin da aka faɗa mai gidan ya fito ya sauko daga dabino yana tambayan abokin mai gidansa me take faɗa ne mai gidan ya kore shi yake je kika ci gaba da aikin ka to yana sama yana jin abin da suke faɗa ya gama aikin ko bayan kwana biyu ce zai shiga gari ya shiga ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ga annabi da ya sake dawa sai ya dawo da dabino sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo saka a gaban manzo Allah tambayi suna kewaye ya ce ga kyauta ai ga sadaka ga ga sadaka da ya saka dabino ya ce sai ga annabi ko kallon ta ma bai ba sabbai suka ɗauka suka raba dama an gaya masa annabin ƙarshe baya cin sadaka sai ya ce to ya ga ɗaya da kwana biyu sake kawo dabino sai ya ce ga hadiya ita ce kyauta yana saka ya ce annabi shi ya fara bismillah ya ɗauka ya ce ya gaji saura na uku hatimin nubuwa eh da yake bayan shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kuwa kwan- kwana biyu zo na uku yana zuwa ya zauna gaba annabi ya ta zagawa ya ta zagawa yana so ya ga wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsinka yana tsinka da shi abin da ke cikin zuciya sai annabi ya sauke wato wannan bargonsa dan ya dan game ya sauke da ya zaga ta baya gani yana ganin ko ya sumbanci annabi ya karɓi musulunci daga nan ya ce annabi ya rufe mai gidansa zai azabta shi kaza kaza annabi ya ce ba komai ka je ka ta musuluncin ka aboye akwai lokacin da zaka bayyana na nan na zuwa to kaga shi da ba ma malami ba kenan a cikin nasara shi ainihin iyayensa ma bautan wuta suke ya san wayannan sigobi me kake tsammani da shaura to ya yi suna nimatan layi sun mai kiruna sun san neman Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun mai kiruna sannan suke musunta wa aksarin kafirin ko mafi yawancin su Allah ya ce kafirai ne ba za su yi imani da kai ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in mun dauki kuma ne mata layi nan shine wancan abubuwa da Allah ya ta kawo wanda jiya muka karanta wallahu khalaqakum wallahu ja'alakum mimma khalaqa zilala ja'alakum min aljibali aknana wa ja'alakum sarabila taqikum harra sarabila taqikum ba'sakum kazalika yutimmu ni'matu alaikum la'allakum tuslimu mun dauki wannan ni'ima sosai mu ce wa'annan abubuwa amma yanin ni'iman Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin na'am
ويوم نبأت من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم الله يتي رانا ننا ننا زوا وترانا تنا نن تنا زوا يوم نبعث رانا دا متاير من كل أمة شهيدا أقوة أقوة cikin al'umma da mutayar mata da mai mata shaida wasu malamai sun tafassara anan sun ce annabawa ne wasu kuma sun ce a kowace al'umma akwai mai mata shaida Allah na tada wani shahidi ma'ana wani mujtahidi wanda zai zamo ya jaddada abin da manzanni suka kawo ko da shi ba annabi bane zai iya daukan annaba zai iya daukan ba annabawa ba wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yudhillu lil ladzina kafaru sannan ba ma neman ba ma yin izini ga wanda suka yi kafirci ba ma musu izini su kawo uzuri a wannan ranar babu wani uzuri ranar kiyama walau alƙe ma'azira kamar yadda Qur'ani ya faɗa ko da mutum ya jefa uzurinsa ba za a karɓa ba su malayi zanen da zira kafar wala hum ta'atabuna ba kuma a neman sun an ce al'ataba ko al'utuba shine a juyar da mutum ya koma yayi wani abin da Allah zai yarda da shi ko ya yarda da Allah zai to wala wala ta'atabuna ba a neman yardansu su yarda da Allah dole a tilasta su yarda da Allah ko kuma a dawo da su duniya ko kuma a tilasta su a ran layin su yarda da dole Allah gaskiya ne a abin da suka gani ko ya ishe su karatu wala bi sa'atabu ba a neman tilasta musu a ce su sun yarda da Allah ko ba a neman a dawo da su duniya su da sun ga azaba to su dawo duniya su bauta wa Allah dan su yarda da akwai Allah ko su yarda da Allah su sa Allah ya da su ba a neman wannan a gurin kiyama su da da a ranar an riga an rufe dukkan wasu takardun aiki an riga an rufe su duk wanda ya zamo ya samu gidan lahira ya ya samu gidan tsira wa ni'ima wanda ya samu gidan aka sun zalika kuma Allah ya kiyaye mu na'am وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يكفف عنهم ولا هم ينظرون كو وإذا رأى الذين ظلموا idan wanda suka yi zalunci suka ga azaba allazi na zalamun azaba ala yi kafafu an ba a sauwaka musu a wannan rana din duk wani uzuri da kafirai da su kawo domin a allazi na zalamu su ne ake nufi kafirai kamar yadda wani aya Allah yake faɗa a cikin suratul bakara yana cewa wal kafiruna umuz zalim kafirai ai su ne azzalimai eh wanda ya zalunci kansa to shine wato ainihin babu wanda ya zalunci kansa kaman kafirai wanda aka kawo musu sakon Allah suka ki karba suka ki yadda da shi to wal kafirun hum zalimun kafirai sune azzalimai wa yazara allazina zalamun azaba wala yakaffafu anhu wala hum yunzarun ko kuma ba a sawwaka musu azaba ba su zamo ana sawwaka musu ba wala yakaffafu anhu azaba wala yunzarun wala hum yunzarun ba a kuma sauƙaƙa musu ba a saurara musu afwan wala ya kafafa na zabu wala mun zabu ba kuma kalle kallon su ma a saurara musu ma ba a yi na
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا هؤلاء شركاؤنا كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون
وإذا رأى الذين وإذا رأى الذين أشركوا شركاهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم السلام
فألقوا إليهم القول فألقوا إليهم القول innakum lakazibu Allah subhanahu wataala ya ce wa idhar allazina zalamul azab wa idhar allazina ashraku idan wa'inda suka yi shirka su kuma suka ga shirka au suka ga abokan tarayyan su gumakan su kenan wa idhar allazina ashraku shirka'u qalu tilce rabbana ubangijin haula shirka'una wa'innan fa sune abokan tarayyan mu sune allolin da muka bauta musu هؤلاء شركاؤنا كنا هؤلاء شركاؤنا الذين سوني أبو كان تاريا نمو أن كنا ندعو من دونك muka kasance muna bauta musu ba kai ba wawa su ne muka bauta musu ya Allah ba kai muka bautawa ba ga su nan kuma su mun ɗauke su akan alloli ne wa alƙau ilayhim alqaula to su gumakan Allah bai ba su iko da su magana da su jefa magana zuwa ga su inda suka musu bauta da su ce innakum lakazibun ku makareta ne ai kun san mu ba alloli bane kun san mu ba ubangiji bane ba mu muke ba ku ci da sha ba kaga kamar yadda aka yi na shedan kenan kamar yadda ranar muka kawo yace Allah ya muku alƙawari na gaskiya kuma ya cika mu ni kuma na muku alƙawari na ƙarya kuma na saba mu da kar ku zarge ni ku zargi kawo kanku to su ma haka nan wa alƙawarin mu kaula innakum lakazib dan ce ku dinnan makareta ne mu ba wani bauta da kuka mana yawwa kun sani ba mu amfanar da ku komai ba za mu iya komai ba Allah ne yake komai tunda a duniyan an sha tambayar su mushrikai cewa wal insa alkahu man khalaqa samawati wal arda la yaqulun Allah fa anni yufaku in an tambaye su waye halitta sama da ƙasa sai ce Allah ne ce to ta ina ne kuma ta ina ne fa anni yufaku kuma ta ina ne ake juyar da tunaninku kuma ku zo kuma ku rike wasu abu ku ce su su ne alloli na'am
وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون وألقوا to su kuma wanda suka yi bautan su ma dukansu kuma sai su yi kazance wa alƙawai ilayhim alqawla wa alƙawai lillahi sai su yi ka zuwa ga Allah assalama wato miƙa wuya na neman hukunci sai ce to ubangiji ka mana hukunci tsakanin mu da su dama kamar yadda ranar muke faɗa duk haɗuwa in ba na Allah ba haka dai zamo kamar yadda zaka ga kafirai dama wa وقال الذين كفروا أرنا اللذين أدلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل إذا أنش قوتا كافري دا تدين يا الله mu babu wanda ya jawo mana wannan lamari illa mutum biyu shine ka gwada mana su ko mu sa sa karkashin kafafun mu dinga taka su eh shine wane ne kenan mutum biyu shedan da kuma wato kabila dan annaba adam shedan shi ya fara saban Allah shi ya jawo baban mu adam ne yo aka yi da mu duniya yau muka zo muke ta shan wahala duk da dama Allah bai ce a lahira ba aljanna da ma aka ce da a samu ba wa izga lan mukal malaikatu inni ja'ilu fil ardi khalifa eh Allah ya ce malaiku dan sanya khalifa na shine wakili na akan kasa har malaiku suke kishi suke kishi ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa la nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lam tace yanzu ayance kamar malaiku sun dan yi tare kallan kansu ne wa Allah halifanka babban daraja ne dan adam yana daraja ba dan adam ne daraja ne akan a gurin Allah shi yasa Allah ya ce in ya imani ya ba Allah to amma bai ba Allah bai Allah ya ce sun maradadnahu asfala saki sai mu mai da shi mafi kaskancin kaskantattu shine har kaji Allah yana cewa ka dan adam kafiri dai dinga ce ya laita ni kuntu turaba ya kai tuna ina ma da ma na zama kasa Allah ya arziki ma dan adam to su biya da haka da su juya magana wa alƙawil lillahi yawma idhin salam da su juya magana zuwa ga Allah ni kauya duka su ce Allah ya hukunci dama kamar yadda da muka faɗa yake sa ake son soyayya ta zamo dan Allah ba dan duniya ba ba kuma dan wani abu ba din dai duk soyayya mu dai ba dan Allah ba to daga ranar da babu wannan abu yankewa abu ne sabiya da haka ko mace ne mutum ya aure ta ta so shi dan dukiyansa to daga ran da ba dukiya kuma babu soyayya babu biyayya hakan aboki ne yana son ka dan yana son ka dan wani abu da kake da shi to ka duba yan siyasa mana yanda ake musu in suna da mulki ake busu amma daga ranar da aka ce ba mulki din sai kaga dan siyasa ya zama kaman jemage ya buya yake kaman wannan abu ne ne me yawo da daddaren nan duji in ya ga mutanen ma buya yake shi ma ba a gan shi ya ce tak ruwa ne biyan da lalace limotan da yake hawa in cuci mutane kaza kaza kaza ina ma ba dan Allah ya so mutane ba shi ma mutanen ba dan Allah suka so shi ba amma ka lura da soyayyar da aka yi ta dan Allah ka duba soyayyar da ake mabayin Allah yanzu ka duba irin maulan mu Ibrahim ka duba irin maulan ma Abil Abbas Shehu Tijari da ka koma can sama ka dauki sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ka dauki sayyidina Umar ka dauki sayyidina Usman sayyidina Ali karramallahu wajahu ka ɗauki sahaba kirani sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba soyayya da ake wa annabi Muhammad jibiya da soyayya ne dan Allah to haka in mutum ya zama soyayya ne dan Allah ba dan daula ba ko mulki ko jin daɗi to za ta zama ta dawama to amma kafirai a lahira za ka ga kowa na bara'a ma kowa kamar yadda jima karanta isa bara a wani ayan kuma Allah ma za ka suna cewa suna cewa wa qala tulihu li ukhrihu wa zukula za ma kun taksu ko kuma suna ce zidnahum azaban fawqa al'azabi ma kanu yusuf da na farko banda suka fara shiga wuta da su dinga ce ma na karshe ko na karshe da su dinga ce ya Allah wa'annan su suka fatar da mu ka ƙara musu azaba kan azaba su ma yana karshen ce a ba ma kala kuma laila min fali babu wani bambanci da mu da ku duk a wuta muke yanzu kula zai ma kun da kuru kawai ku dandana abin da kawai kuka tsotsa na azan na kafircin da kuka yi kawai a duniya kar ku wani zarge mu kowa ya dandani abin nan nesa to Allah ya sa mu zamo muna soyayya dan Allah mu junan mu domin mu samu zama a inuwan alharshi Allah ya sa kuma mu so bayan Allah dan Allah kamar yadda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama man ahabba qauman fa huwa minhum wanda ya so mutane yana cikin su shine ɗaya hadisin take da fassara almar'u ma man ahab mutum yana tare da wanda yake so to mu yasa ba mu gadara da komai sai soyayya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man aikin mu ne wani aiki ne yake wanda Allah zai kalle ta in sunnan ne da mu suke cewa sunna sunna to wani sunnan ne kwaikwayo ne kike na annabi Muhammad kana cewa kai dan sunna ne amma an baka ajiyan kuɗi ka cinye ana ce kai dan sunna ne amma in matanka ta samu kuɗi ka kwashe ka cinye kullun alƙalanci to ina sunna take ai gara ma ka ɗauki kalmar soyayya ɗin ba, ko ba ka duk da dai cikan soyayya kuma kai koyayya da annan Muhammadu eh shine in ci soyayya ta cika to duk abin da masoyin ka yake shi da ka dinga yi to Allah ya sa mu cika da imani wa yawma wa alqa lillahi yawma izin salam da su juyar da magana zuwa ga Allah da su juyar da hukunci ce to Allah ya hukunci tsakanin da su da gumaka din wa alqa yawma lillahi yawma izin salam wa dalla anhu ya bata gare su ma kanu yaftaruna abin da suke kira na ƙarya din bi ya bata sun rasa da gumaka ba su da tasirin komai na'am الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون to allazina kafaru wanda suka yi kafirci to zidnahum da mu ƙara musu azaban fokal azabi azaba kan azaba sabiya da kafircin ma hawan hawa ne kamar yadda jiya muka yi bayani shi ma imani hawan hawa ne to haka kafircin hawan hawa ne su wanda suka yi kafirci allazina kafaru wa saddu an sabilillahi wanda suka yi kafirci suka kuma toshe mutane ga barin tafarkin Allah kaga su laifin su guda biyu ne ga kafirci da suka yi gashi kuma sun hana mutane su zo su shiga tafarkin Allah su karɓi musulunci kenan to zirnawun Allah ya ce da mu ƙara musu azabin ko kaladabi azaba kan azaba sununci bi da mu musu yasa a wani ayan da kace Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa'i Allah na ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida wanda suka yi kafirci hakika wanda suka yi kafirci suka toshe mutane kuma ga barin tafarkin Allah to Allah ya ce sun wa innan sun fata fata mai nisa don duk wanda kaga yana abu mara kyau yana kuma umurtan wani ya zo ya yi ko kuma wani na aiki irin nasa mara kyau din amma in ya ga dai bari ya hana shi to kaga yana yin saban Allah da masaniya ke to shi laifinsa guda biyu ne zillahu azaban fawqa azabi bima kanu yusdun sabiya da abin da suka zama suke barna akai na'am ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا من أنفسهم شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشر للمسلمين الله سبحانه وتعالى يتي ويوم نبعث في كل أمة رانا لا متاير أتكون قوة الأمة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا من أنفسهم شهيدا عليهم ko ranan da zamu tayar akan su yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan shahidan alaihim min anfusihim zamu tayar da mai shaida akan su daga cikin su kuma zamu tayar da mai shaida ba wani da a kira da ban yazo ya shaida din ba shine annabin da aka tura musu kamar yadda kazu muka faɗa wasu malamai sun ce annabawa ne ake nufi anan annabin da aka tura ma kowace al'umma wasu malamai suka ce to ai ba kowace al'umma ne aka tura mata annabin ba eh ba kowane al'umma ne aka tura mata annabi ba shi yasa to zai iya daukan akwai wasu bayin Allah da Allah yake tayarwa su ma shahidai ne wanda da suke zuwa mujaddidai kenan su jaddada abinda annabawan suka zo da shi su gaya ma 'yan baya abinda annabin kaza annabin da aka yi shekara kaza sakon da ya zo da shi gaskiya ne kaza kaza kaza kaza ku fabi in ba ku fabi a lahira za ku gamu da abu mara kyau to shine ake nufi wa yawma naf'asu fi kulli ummatin shahidan alayhi min anfusih wajina bika shahidan da mu zo da kai kuma kana mai shaida ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala haula'i akan waɗannan wato al'umma da aka ɗora musu an ce idan aka ta a lahira aka ta da annabi mai shaida a cikin kowane annabi in ma annabin ne in ma kuma wani mujaddadi ne da ce lalle annabi kaza ya zo da sako zuwa kaza da kaza da kaza kaza ya isar da sako shi annabin zai faɗa da kansa hakika na isar da sako Allah dai ce to wane ne shaidanka sai ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Qur'ani ya gaya mana annabawa da irin sakon da suka yi to mu kuma sai a zo da annabi shine waye shaidan annabi Muhammad shine wajina bika shahidan ala haula'i da mu zo da kai kuma kana mai shaida a bisa waɗannan su ne wa'annan wato mu al'umma su kenan wajina bika shaidan ala haula wa nazzalna alaykal kitaba mun saukar maka da wannan alqur'ani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tibyanan li kulli shay'in bayani ne ga dukkan komai aka ce ta'unnul lil mubalaga dan kaiwa matuƙa ne ko menene akwai shi a cikin alqur'ani sai dai shi Allah usulubinsa in dai faɗa a alqur'ani ba lalle sai ya kama suna ba dan da Allah na kama sunaye to da qur'anin ta cika da sunayen mutane ko fannin wa'azi ko fannin yabo da yanzu duk qur'anin sunayen sabbai ne a ciki to shi Allah yana da usulubi idan aka idan babu yabo ne in Allah ya faɗi wasu sufofi to in ka haɗa irin wannan sufan a babin yabo ka shiga cikin su domin a yi sauwaƙe mana alƙur'ani wannan ma wani laifi ne na Allah ya mana ba dan haka ba da ƙur'ani sai ta zama irin attaura a ce sai ta kai ko raƙumi ne zai iya ɗaukan yawan littattafan ko akwatuna ne ta yaushe da haddace a hakan ma ta gagari duniya in ballantana kuma a ce an warware ta to ƙur'ani yakan rufe magana ne Allah ya ce ba mu bar komai a ciki ba to Allah ya ce wa nazana alayka kitaba tubyanan li kulli shay bayani ne komai komai ake nema akwai shi a cikin wannan alqur'ani shine ake cewa ta rana wani mutumi ya taba cewa wai wane ne ai a gwada masa sunansa alqur'ani bai musulunta kamar yadda bara mun taba kawo wannan kayan ko yawa wanda yake cewa wai sunansa Mr. Cook ne a gwada masa sunan a cikin Qur'ani dai musulunta to wannan kuma sau da cikin irin wannan kamar inadi ne tambaya ne na kurewa inda an ce akwai kuma kuma ya ce shine aka ce to aka je gun wani malami a je gun wannan je shine wani malami ya ce masa a akwai sunan ka mana cikin Qur'ani shine ya ce masa ai Allah ya ce wa tarakuka qa'ima sai ai da ka ga Mr. Kuka tunda na ma Mr. an ce kamar malami ko eh Mr. Malam shi ne bature yakan ce Mrs. Mr. President ko eh Malam shugaban kasa eh to shi ne aka ci gaya masa wannan ake sanadiyar haka kuwa sai musulunta to Qur'ani yana ɗauken abubuwa jewa tarakuka wa nazzalna alayka kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan bidda malamai sun ce tibyanan li kulli shay'in bayani na dukkan komai ana nufin na shari'a shari'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ko ne wannan akwai shi a cikin wannan alqur'ani tibyanan li kulli shay hudan kuma shi wannan qur'ani wato shari'a ne wa hudan wa rahmatan ko kuma jin kai ne wa bushire lil muslimina kuma bishara ne ga dukkan wanda suke musulmai da haka shi alqur'ani wato shi shari'a ne shi rahama ne ya sa daga ranar da aka ce ba ƙur'ani a duniya to masifa kuma ya yawaita kenan da aka mu ma yawan karanta shi da muke yi inda Allah ya ce mutane ba su taru a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta alƙur'ani wai ta dara su na hubainu suna darasin su a tsakaninsu ba ce sai mala'ika mala'iku sun lullube su sai rahama ta lullube su sai gafara ta lullube su to ai wannan rama din da nutsuwa din da Allah yake faɗa wa nazalat alaihim sakina wa gashatum rahama nutsuwa da ta lullube su rahama da ta lullube su shine yau kaga duk saban Allah da ake yi albarkan karatun alqur'ani shine har Allah yake ba mu zaman lafiya muke iya zuwa a yi kasuwanci a je wasu gari a je bukatu a je ne da shauransu kuma ko mu yanzu wannan masifa da ta doso kaga Allah ya kawo mana ita da sauki kuma qur'anin muka rike abu biyu muka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo mana da alkur'ani shi muke ta takamun kafa da shi Allah ya yi mana yawa kuma na biyu sai shi alkur'ani dama Allah ya ce mana matukan annabi na cikin mu bara mana azaba matukan kuma muna istighfari sai shi wannan karatun alkur'ani da kuma yawan istighfari Allah ya sa mu cika da imani na'am إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل الله ينا أمرني دمني دا عدلتي والإحسان الله ينا أمرني بكوتة تايتي وإيتاء ذي القربى الله ينا أمرني da ba wa ma'abuta zumunta haƙƙinsu wa yanaya ne fashayi Allah yana hani to an gama umarni an koma hani kuma Allah yana hani kuma an fashayi gaban alfasha shine zina to da yawa aka ce alfushu alfasha ko zina yake dauka da shauran wasu laifuffuka kuma kaba'ira wal munkari Allah yana hani da sabo wal bagi Allah yana hani da zalunci ya kuma Allah yana muku wazi da wa'innan abubuwa la'allakum tazakkaruna dan ku kuwa azza Maulan Bishu Ibrahim Gilani ya ce wannan aya ta haɗa dukkan wani abin da Allah ya umarni da kuma Allah ya hana a cikin Alƙur'ani duka ta hana ta hana sabila da haka an rawaito cewa Usman bin Mas'ud Usman ibn Mas'ud sahabin nan ya ce wannan aya yace na shiga musulunci idi shi Usman bin Mas'ud yace na shiga musulunci ne don kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yana jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma imani bai tabbata a cikin raina ba sai ran da aka saukar da wannan aya wannan mamu yace ina wurin ayan ta sauka yace da ayan nan ta sauka yace na karanta ta masaidina ali karramallahu wajahu yace sai sayyidina ali yayi mamaki in fasaha da Allah ya ta'ara da irin wannan maganganu a cikin wannan aya sayyidina ali sai yace kai ya ku ali galibi ba galibi yana daga cikin kakan annabi ba kama yace ya ku qurayshawa ya ce wallahi ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi imani da shi ya ce ku bi shi da ku rabbanta ya ce na rantse da Allah haƙiƙa wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya aiko shi don ya umurce ku da ɗabi'o'in girma shine ake kira makarimul akhlaqi aka tana lefa aka ce lokacin da aka je aka gaya ma abu ɗalibi shi ma yafi sirna aliyu kenan babban manzo Allah aka ce masa gashi wata aya ta sauka ma dan dan uwanka ga abin da yake faɗa cikin Allah ya umurce shi da adalci da kyautata aiki ya na shi alfasha ya na shi kaza ya na ya umurce shi da sada zumunta da kaza da kaza kaza sai Abu Dalibin ya ce ya ce ku bi dan dan uwana shi ma ya yi rantsuwa ya ce na rantse yana umurtanku da kyawawan ɗabi'o'i ikirama ikiramatu ɗan abu jali shi kuma ya ce lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ta mawalid bin mugira ka san shi ne ake ganin wani mai fasaha su da larabawan suka zo za su yi shawara an ce aka zo aka zauna yakan ce kowa ya faɗi nasa da biya da shiyoyi shi ya fi su ra'ayi ya fi su iya shawara an taɓa haɗa shi da ayi biyar da manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su ayoyi na alqurani ai ya ce a daga muƙabalan yi gobe aka ce aka yi dingabari ya dingabari duk fasahan sai shi ta daure bayan an tashi daga wurin zama Abu Jali ya zo na ce masa ka ba mu kunya ka ba mu kunya mun dauke ka za ka yace kai yace ma Abu Jahl yace mu gaya maka mu gaskiya yace mun yace mun san bokanci yace mun san bokanci kuma mun san bokaye yace wallahi Muhammadu bai daga cikin su mun san tsafi mun san matsafa yace wallahi Muhammadu bai daga cikin su yace mun san waka mun san kuma mawaka ya ce wala Muhammad bai daga cikin sai ya ce wannan abin da Allah wannan abin da ya zo da shi ya ce wallahi gaskiya ne in da ni imani da shi ko ni ya Abu Jahl ya ce to shikenan bar maganar karka je cikin mutane ka ringa bada aka wuce wuri to shi Walid bin Mugira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan an ce shi a Usman bin Mas'ud shi ya karanta ma Walid bin Mugira da iznin anma annabi sallallahu alaihi wasallam inna lamur bil adl wal ihsan har zuwa ta sai ya ce ya fi na kai a id ya ce ya kai ɗan uwana ka sake karanta mu shi ya ce ma usman ma bin mas'ud din ya ce ka sake karanta mu ya sake karanta masa sai ya ce kai gaskiya akwai wani daɗi da wani zaƙi a cikin wa'innan ayo ya ce gaskiya akwai ƙwarewa akwai ƙaye wa inna alaihi la dalawatu ko la dulawatu ko la dilawatu dilawa shi ne kaye wa inna akhiruhu lamur wa alahu la muslim wa ma huwa qawl bashar yace wallahi wannan asalin sa asalin wannan magana yana da tasiri kuma aiki da shi yana da fa'ida yace wannan ba maganan dan adam ba malam shubra da filani yace sabila da abinda wannan aya ta taro su biya da abin da wannan aya ta taru ya ce shi ya sa masu hudu ba suka ɗauko wannan sura wannan aya suke sa ta hudu ban su ya ce su biya da har duniya ta ƙare wazin da ke cikin wannan aya bari a ƙure shi ya ce ya sa daga mun hudu ba suka ɗauko suke sa ta ya ce wanda ya fara sa ta a hudu ba shine Umar bin Abdulaziz wannan ba umiye din da tsoron Allah ne Umar bin Abdulaziz shi aya ne tare da rashin adalci ne wato rajidawa su ne shi'a amma suna yaban su biya da shi shobra da fulani ce shekara wajen talatin aka yi da wani abu ko shekara sittin idan aka zo hudu ba a bani umayya Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce sai da na alim karamallah wajahu a kan mumbai ya ce amma shi lokacin da aka bashi kalifanci da ya zo ya hau hudu ba to badalin wannan la'anan sai sa inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurbi wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkaru sai karanta wannan aya shi Ibrahim ce tun daga nan sai masu hudu ba suka ɗauke ta suka sa hudu masu har zuwa kuma tashin kiyama ya ce amma shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam su da yawa shi a hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan karanta suratu kafi kafin qur'an maji ya ce su da yawa a hudu ba annabi ce yake karanta ya ce sirna abubakar kuma yakan karanta idan sama mu faɗa rafi ita yawancin abin da yake karanta ce sai na umar kuma ya shamsu kuwirat yake karantawa sayyidina usman kuma yace su diwa kan karanta wato wasama'i zatul buruj a huduban sa sayyidina ali kuma karramallahu wajahu shi kuma a huduban sa yakan karanta kuliya ayyuhal kafirun eh sai kuma ya biye ta da kul wallahu ahad to shubra tilan yace ba dun hudu ba ana lura da ka'idan hudu ba ana lura da halin mutanen zamanin ka ba ya ce to da mu hudu ban annan Muhammad ta yi shehu ya ce to kako da mu dinga karanta ya ce to ala lura hudu ba ka'idanta ana karanta ta ne yanayin zamanin mutanen wannan zamanin irin abin da ake karanta musu kenan to yasa ko shi ma tafsirin alqur'ani akan so ka dinga ɗauko wasu abu kana haɗawa da na zamaninka da qur'ani yana magana ne daga farkon zamani har zuwa ƙarshe yana magana da muminan zamanin da aka saukar da alkurani da muminan da za su zo baya har zuwa tashin kiyama yana magana da kafiran da wannan zamanin da kafiran da za su zo baya har zuwa tashin kiyama to sabila da haka shi wannan aya inna Allah ya murbil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurbi malamai sun tafassarori da yawa akan ma'anan adl Abdullahi dan Abbas ya ce al-adl shine la ilaha illallah da aka tambaye shi me ma'anin da Allah ya ce inna Allah ya murbil adl yace al-adl la ilaha illallah wal insani kuma yace abin da ake nufi da insani yace shine bayar da farilla adawul fara'id bayar da farilla aka sake rawaituwa kuma ta gurin ya ce adalcin nan shine farilla ihsani kuma shine nafila safiyan bin uyaina shi kuma da aka tambaye shi sai ya ce adalci a nan abin da Allah yake nufi a nan adalci ya ce shine daidaita abin da kai a ɓoye da abin da kai a sarari wato abin da za ka yi a koyi ba mai ganin ka sai Allah na bin Allah to ka daidaita shi haka kuma da ka iya yi a gaban jama'a ka san so da yawa mutum zai iya ganin mutane ya kama kyauta ya kama sallah ya kama azumi wani abu ne ya gogan mutane amma ya je shi ɗaya da kuma ya samu kwanciya yake ko daga zaran ba mutane ba ya iya kyauta a gari ya shiga ciki Allah ya kiyaye kuma riyan nan karamin shirka ne da annabi ita ne shirkul azga karamin shirka ita ne babu da take wahal mutane ita ne abin da take wahal da masu bin Allah yin abu dan Allah sai ga mutum inda mutane zai iya yin wani aiki amma babu su zai yi aikin alkhairi amma babu su rafiya in kuma ana yaban ka zai iya kyauta amma ba yaban ka bari ya bayarwa yace to ka daidaita sirrinta abin da kake a koye da abin da zaka yi a sarari ya ce shi daidaita wannan shi ne adadu ya ce insani kuma ya ce kai abinda za ka yi a koyi ma da kai sai Allah ya zamo ya fi abinda za ka yi ma a gaban mutane inda abu mai kyau shi ne insani sai na aliyu kuma karramar lawajawu ya ce adalci ne shi ne adalci dai insafi dai da ake faɗa ya ce kuma kyautata wannan shi ne fifiko to malamai sun tafassarori da yawa akan ma'anan adalu da kuma wato mene da kuma ihsan kowa da irin abin da yake faɗa shi kuma ibn al-arabi al-hajimi yace adalci yace kashi uku ne kamar yadda maulan mushawara da galani shi ma ya faɗa akwai adalci tsakaninka da ubangijinka akwai adalci tsakaninka da ranka akwai kuma adalci tsakaninka da halittan Allah da bayan Allah ke yace to adalci tsakaninka da ranka in ji ibn hasmi a arabi ya ce shi ne ka fifita abin da Allah ya zaɓa a kan san ranka duk da ina ga ce za ka yi abu gari ga abin da Allah ya ce kuma ranka tana so ka yi saɓanin abin da Allah ya ce to ka zaɓi yin na Allah ko bari ma daɗi ba a kan naka ya ce wannan shi ne adalci in ji ibn arabi alhati da gabatar da yardan Allah akan son zuciya da nisantar duk abin da Allah ya tsawartar ya hana ya ce wannan shi ne adalci adalci tsakanin wannan da tsakaninka da Allah kenan adalci tsakaninka kuma da ranka ya ce ka hana ta abin da duk zai ja maka halaka da abin da ka san kai karshen sa da ka zamo ka shiga dan da na sani ko to zartan duniya ko na lahira da muni to adalci kenan ka hana ranka kar ka biye maka kai wannan abu kai adalci ma kanka kenan yace da kuma gusar da tsammani da kuma lizimtan godiya wa Allah da halin da Allah ya saka wannan shine adalci tsakaninka da kanka matsayin da kake Allah ya saka ka gode masa ka hakura a gurin kar ka je ka ce sai ka hau matsayi kaza ka san irin wannan rashin godiya wa Allah da rashin adalci ma kanka shi yake kai da yawa mutane cin bashi yanzu mutum ne zai aure wane ya kashe kaza auren kayan aurensa shi ma ya takura kansa ya je cin bashi ko kuma ma'aikata gwamnati mutum yana ɗaukan albashin da dubu hamsin sai je ɗibo burin dubu ɗari ko saba'in kaga hamsin ko bata kai saba'in ba bata kai ɗari ba dole an hana da bashi daga nan kuma an shiga cikin rashin godiya wa Allah baya manta mutum dubu nawa ne a wata ba samun dubu hamsin wani ma yayi shekara wallahi bai rike dubu ashirin nasa a dunkule ba to duk da muna sa godiyan Allah ni adalci tsakaninmu da kanmu ba za ka je cin bashi sai ga ma'aikaci an zo ana ba da loan a wurin aiki ko ga ma'aikaci ya zo na roƙon wanda baya aiki ya ba shi naira ɗari ya dai karya ba wani abu ne kai shi aka wallah rashin adalci ma kanka bi yi adalci ma nafsinsa ba da ya gode Allah ya adalci ma ransa bare shi na cin bashi Allahumma sa kamar yadda wasu ake yaki na ce iyalansa sun fi karfin albashinsa kaza kaza to amma da ya kamata in yi gode Allah Allah zai sanya mata albarka da ga canji a jikinsa da ga canji a wasu abubuwa to Allah ya sa mu cika da imani to adalci mu kanmu ka hana ta abin da take so ka zamo mai lizimta mata kana'a godiya wa Allah a cikin kowane hali amma adalci tsakanin mutum kuma da bayan Allah da halittan Allah jibril azal arabi al-hatimi yace shine musu nasiha nasiha kuma shine abin da kake faɗa a ranka ita ne a bakinka ba abin da zaka dinga faɗa a bakinka daban abin da yake zuciyanka daban ba wannan koyo mu kanmu almajirai abin da yake ta wa'ala muke ne sa muke ta wa'azi ba a ɗauka zaki ga wasu abin da yawa muna faɗa mu ma ba ma yi Allah ya kiyaye mu alfarma annabi Muhammadu Allah ya azurta mu da aiki da abin da muke faɗa duk abin da za mu faɗa mai kyau to Allah ya azurta mu da aiki da haka to haka kuma dan an ce wa'azi na jikin mai yin wa'azi din shine Imam Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa mun karanta a cikin littattafan magabata cewa duk wanda ya Allah ya faɗa cikin Attaura da Injila duk wanda ya zo ya faɗi duk wanda yake faɗan magana daga zuciyansa yake faɗa har bakinsa to duk wanda ya mutu a zidatu musu tasiri amma duk wanda ya zamo abin da yake bakinsa daban abin da yake zuciyansa daban to dai zamo kamar ruwa ne kawai akan dutse sabila da haka Allah ya sa mu cika da imani yace to mutum adalci na lokaci ya ƙare Allah ya samu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan abinda muka kuskure kuma Allah ya fe mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu tambaya in Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu amsa sauran tambayoyi kuma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka kuskure kuma Allah ya fe mu zuwa da isa Allah Muhammadu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتحة خاتم وعلى آله وصحبه العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله